سبحان ربك رب العالمين عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من بالارض يرحمكم من في السماء انصتوا رحمكم الله
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل نعم ترهبون به عدو الله وعدوكم نعم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم أمم.
وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم أمم.
يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون to alhamdulillah ga shi kamar da aka ji malam ya karanto har yanzu dai muna cikin suratul anfal wanda dama mun faɗa tun daga farko sura ce da take magana akan abubuwan da suka shafi yaƙi abubuwan da suka shafi shirin yaƙi da yadda yaƙin yake gabata da faralayin yaƙin da kuma wato harkar sha'anin hukunce-hukuncen ganima to alhamdulillah yau ma ƙari ko kuma ce ɗori akan wannan hukunce-hukunce Allah ta baraka wa ta'ala ya ce wa'idu da hun wasu ɗatu min ƙuwatin wa min ribatul kai Allah ta baraka wa ta'ala shi ne mai yin aikin nan gaba ke da kamar yadda muka faɗa ko kuma kamar yadda ayar baya take cewa falam ta ƙatuluhun walakin da laha ƙatalahun ba ku ne kuke kashe su ba Allah ne yake kashe su yaƙin nasarar woman nasarar illa min indillah nasarar da cin samunta da komai da komai duk Allah ne yake amma har haka Allah tabaraka wata'ala yana buƙatar mu- mu yi wani motsi wanda in nasarar ta tashi zuwa akan wannan motsin za ta sauka wannan shine sunna ta Allah Allah in ya ga dama kuna zaune sai ya shiri kowa ma kowa ma ya ce ya gane in ya ga dama kuma sai uh, kamar da ke cewa nazir alihim ayatun minas sana fazza la'ana qawm da haqadi ida in Allah ya ga dama sai ya turo da wani abu kowa ya ce ina ina musulunci yake in gani saboda wata musiba Allah in ya rama duk sai koro kowa amma Allah sai ya hukunta abin a yi shi ta hanyar sababi a yi gwagwarmaya a yi yaƙi yaƙin kuma a tsara shi irin yadda kowaye ma zai yi yaƙin haka zai tsara yadda suke yin tsarin kuma ku tsara yadda suke yin shirin kuma ku shirya to sannan kuma ku kuna da ƙari cewa Allah yana tare da ku amma sunna ta Allah ba ta nuna kawai don na Allah ne haka kawai abu ya sako ma daga sama ba ko ya zo ya kwankwasa ma kofar gida ya ce gani na zo a Allah tabaraka wa ta'ala kullun yana son ka yi motsi kullun yana son ka nuna kana so kullun yana son ka shirya ka yi dabara ka yi hikima ta ya za a yi ka samu tunda ya gaya wa nana maryam wa huzzi ilayki bi zillin nakhlatin saqat alayki rutuban jamiya Allah tabaraka wa ta'ala zai iya kosar da ita zai iya hana ta ta ji yunwan ma kamar yadda ah, wato sayyidina ali karramallahu wajhahu ya zama na jikin shi haka yake shi baya jin sanyi baya jin zafi ko shi daidai ne a wajensa kuma baya jin yunwa to don Allah ya ga dama ba sai ta jin yunwa ba lantana ne nemi abinci ko ruwan da za ta sha ko kuma a a zubo mata haka kawai ko kuma abin da aka dinga yi mata a ɗaki cewa kullum ana kawo mata abincin safe da yamma daga aljanna don Allah ya ga dama sai wannan amma da na aka ce tashi ki motsa tashi ki nuna kina da bukata tashi ki wani kokari haka mahaifiyar annabi Musa ita ma Allah ya ce inna raduhu ilayki wa ja'ilu minal mursalin za mu dawo miki da shi ki kwantar da hankalinki karki bakin cikin rabuwa da shi karki damu karki ji tsoron jefa shi ruwa za mu dawo da shi amma da ta ji ana cige yaro an tsinta ba ta zauna ba ta ce a ai a kawo mun ina nan sai ta zaɓi da ta fito ta turo ‘yan uwarsa don dai ta nuna tana da bukata to haka sannan Allah take duk yadda kake to Allah yana bukatar ka yi ɗan motsi motsin ba shi ne mujibin samu ba amma Allah ta baraka wata ala yana son motsin ya zama sababin samun ka kaga dai Allah ta baraka wata ala yadda ya taimaki manzala sallallahu alaihi wasallama a badar da sauran diyakokin da zai ba magana makami ba ce ba magana yawa ba ce tun daga wato taimako ya zo masa daga mala'iku dubu biyar akan mutanen da ba su kai ma mutum dubu ba to shi sa Allah tabaraka wa ta'ala duk lokacin da ka ji Allah ya faɗi magana wato ba wai lalle magana ta tsa'iya na ba ko ina ma sai ta shafa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa aidu lahum masadatu yaƙin nan abokan gaban nan mushirkan nan ku yi musu tanadi iya ƙoƙarinku ku yi tanadin yaƙi ku yi shirin yaƙi kar ku fita kawai ku ce shi ke nan ai mu musulmi ne mu za a taimaka ko muna tare da Allah domin kamar inda wata aya take nuna cewa kafiran lokacin da a yaƙin ahzab suna cewa wato ma wa'adana Allah wa rasulu illa gurura ai mu ya za a damu da annabi ne damu ne da ya za a zo a mai wannan cin kashi a'a Allah yana son kuma ku shirya kuma ku yi tanadi kuma ku komai in ka ci maganin kibiya to in aka harbo ta kuma kauce ko kaga an haɗa biyu amma don cewa ka ci maganin kibiya a harbo ta kana kallo kuma kai tsaye to za a samu kuskure yawwa to amma an harbo ta kuma ga maganin ga kuma kuma ka kauce eh to shine hikima a kowane abu Allah ya ce ku yi musu tanadin yaki masadatu iya abinda kuka samu iko akan shi min kuwatin na daga karfi qala sallallahu alaihi wa sallam manzala sallallahu alaihi wa sallama yace ala wahiyar ramyu ala wahiyar ramyu mana karfin nan ku koyi jifa a yaƙi jifa yana da tasiri matuƙa to ba a san wannan magana ba ma sai yanzu yanzu mun zo zamanin da yaƙi da jifa ake yin shi kan kaji an yi yaƙi gaba da gaba sai a yi watanni ana yaƙi ba a yi gaba da gaba sai jifa to manzala ya ce ku tanadi jifa ku iya jifa to kaga jifan nan su a wancan lokacin harbin kibiya jefa mashi sai daga baya a yakin hunainu manzala ya fara amfani da majaujawa to kaga kuma majaujawan nan ta ba da gudunmawa kwarai da gaske to majaujawan nan wanda wani sahabi daga yaman ishi ya fara kawo manzala sallallahu alaihi wasallama kyautatta wadda aka fara jarraba ta a hunainu to yanzu an zo daga jirgin sama ake jefo makami daga nisan duniya yanzu duk duniya duk ƙasar duniya kowace ƙwarewata ta shige wani ɗaki a ƙasarta daga nan ta jefi ƙasar da take so yanzu da jifa ake cin ƙasa da jifa ake cin yaƙi to ashe tintin allah ta baraka wata ala ya ce mu koyi jifa domin jifa yana da tasiri a wajen yaƙi ƙwarai da gaske yanzu nan abinda mutum dubu za su mutum ɗaya a zaune in ya iya jifa sai ya wurga kuma sai ya sami sai abin da za a yi to haka kowace lamari na musulunci Allah tabaraka wa ta'ala yana son musulmai su zama su ne a gaba su ne a shirye su ne a tsare su ne a tanade saboda a samu cewa musulunci addini ne na hazaka da fasaha ba na dolanci ba wa min ribatil khayli haka nan kuma wato ku yi tanadi na tanadar ingarmin dawakan yaki ma'ana ba kowane doki ne ake zuwa da shi yaki ba a'a ku tanadi ingarman dawakai wanda shi kan shi doki in ana yaƙi da shi dokin da ake yaƙi da shi ba irin dokin da ake yawon gari da shi ba ne domin dokin da ake yaƙi da shi yana taimakawa a wajen yaƙin yana turewa da ƙirjinsa yana harbi da bayansa yana hankaɗewa da gefensa saboda yana taimakawa wanda yake kansa saboda yaƙin turhibu na biyi addu'allahi da wannan za ku tsorata maƙiya Allah idan makiya Allah suka ga irin makaman da kuka tanada da irin dabbobin da kuka tanada wajen yakin nan to tun daga nan sai gabansu ya faɗi wa'aduwakum makiya Allah da makiyanku wato wa akharina haka nan ba ma wai mutanen Makka ba a'a hadda wasu ma min duniyin wanda ba garin Makka suke ba kamar munafikai da Yahudawa wato munafiki ana tare da shi to ko shi idan ya ga irin tanadin da ake idan ya ga irin makaman da ake ajewa gashi ana tare shi sai gabansa ya faɗi shi ma hankalinsa ya tashi ya tabbatar da cewa wato babu mai iya muku in ba wato Allah tabaraka wa ta'ala ba la ta'lamu nan su wa'annan munafikan da ke tare da ku wato ba ku san su ba Allahu ya alamu amma Allah ya san su babu tashin hankali irin mutumin da yake tare da kai kuma yana cutarka kuma ya ɓoye ka kasa gane shi to in ba dan taimakon Allah ba to shi kadai sai ya kai ka ƙasa saboda duk shirinka akan idan shi duk tsare-tsarenka akan idan shi duk wata dabarunka ya sani to idan kuwa wato wanda ya sanka ya zo ya tsaka ta ina za ka yaƙe shi kai saboda shi ya gama sanin ka kaf ya gama sanin tanadin ka kaf to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ku tanadi makamai saboda makiyanku na kuru-kuru da makiyanku na ɓoye wanda ba ku san su ba Allah ya ce ni na san su amma duk da haka in kun tanadi makaman za su tsorata wa matan bi ƙumi shai'in duk abin da kuka ciyar ko kuka bada ko kuka kashe fi sabilillahi don ɗauka addinin Allah yuwaffa ilaikum Allah ya ce za a da muku da shi duk gudunmawar da kuka bada don ɗauka addinin musulunci don a tafi a yaƙi don ku ƙarfafi masu yaƙin Allah ya ce karku su cewa dukiyar ta tafi kenan karku su cewa kun yi asara Allah ya ce za ta dawo yuwaffa ilaikum ni na ɗaukar muku wannan alkawarin duk abin da mutum ya bada saboda Allah duk abin da mutum ya bada saboda ɗauka addinin Allah in ma don a yaƙi ne a'a ko ko a'a don a makaranta ce don a ci gaba da karantar da musulmi ana sanar da su addinin musulunci a'a masallaci ne don a ibada a'a wata hanya ce ka gina don musulmi su samu sauƙin mu'amala Allah ya ce fi sabilillahi duk abin da aka yi shi saboda Allah to yuwaffa ilaikum Allah zai dawo muku da shi wa antum la tuzlamuna tare da ba a zalunce ku ba ayatan usuna min an ba a rage muku komai daga cikin abin da kuka bayar ba yanda kuka bayar haka Allah zai dawo muku da shi na'am wa in jalahu lisalmi fajnah la wa tawakkal ala Allah innahu huwas samiul alim Allah yana cewa masalin lazi da yin fi ƙuna amuwa da hunfi sabi lillahi ka masali habbatin ambata saba a sanabe fi kulle sun bulletin mai ato habba sannan kuma wallahu yau za a ifu liman ya sha duk wanda suka ci da duke saboda Allah Allah ce kun san irin ribar da suke ci to ga misali ka masali habbatin kamar mutum ne kamar kwayar dawa ce kwaya ɗaya ka shuka to wannan kwayar dawar sai ta fitar da zangarniya bakwai kowace zangarniya akwai kwaya ɗari a cikinta kaga ɗari bakwai kenan wannan wace irin riba ce ɗaya tak ta jawo ɗari bakwai sannan allah ya ce wallahu yau za ifi liman ya sha kuma allah yana lullun kawo wanda ya ga dama har ya kai dubu saba'in har ya kai sama da adadin da ma babu lissafi a cikinsa in dai an ciyar saboda Allah ta baraka wa ta'ala Allah ya ce wa in janahu lissalmi idan kafirai malu suka karkata lissalmi dan wato a yi sulhu a zauna lafiya to faji na halaha to kuma ku karkata ya zuwa ga sulhu wato abdullahi dan abbas yana cewa ha zaman su kun wannan ayar an shafe ta ba da ayata sai da ayat ta koyi ma'ana ayayin yaƙi wa mujahid da shi da malam mujahidu mujahidu ko yace makasusun wannan aya an kibanci tun bi ahli kitabi da ahli kitabi izna da lafi bani qurayza domin ta sauka ne a bani qurayza Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wala tahinu wa tad'u ila silmi kada ku yi launi ku zama ku ne ku kira a zo a yi sulhu Allah ya ce a'a in kuka yi wannan kun ba da kanku a'a amma in shi abokin gaba ya ce a yi sulhu to ku yadda a yi sulhu amma ku karku ba da kanku ce a zuwa ya shigo domin da zarar ka ce to a zo a yi sulhu to kana jin tsoron rai ko dukiya kaga alamun salwantar rai ko kaga alamun salwantar dukiya shi ko musulmi a shirye yake da ran da dukiyarsa salwanta ba maganar bari in kiyaye dukiyata ko bari a'a Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ai ku ne madaukaka an tala ai ku ne madaukaka dan me za ku ce a zo a yi sulhu amma in sun sun ce a zo a yi sulhu kar ku zama jabberai duk mutumin da ya daga tuta cewa a zo a yi sulhu kar ku ce ba za a yi ba a'a ku saurare shi a yi sulhun ku ji sharaɗansa ya ji naku idan sharaɗansa sun muku shi kenan sai a zo a yi sulhu ɗin wata wakal ya ce ka dogara alallahi zuwa ga Allah ai suka bihi ka amintu da Allah inda huwa samiu Allah shine mai ji lil ga abin da aka faɗa al'aliyu masani bil fili da abin da aka aikata wa in yuridu an yakdauka fa inna hasbaka Allah huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wa allama bayna qulubihim لو أنبت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم الله تبارك وتعالى كيتشوا وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله إن سنة مسيو دريكا دفتت شوا أزو أي سلهو a'a suna nufin bari sun ga kamar za a kai su ƙasa to a ɗan ɗaga tuta a dakata har su ƙara shiryawa kuma su ƙara faɗuwa saboda mai kamar yadda aya baya ta nuna cewa su har kullum musamman yahuda masu ware alkawari ne babu alkawarin da za ka yi da bai yahuda ya cika idan kuka yi alkawari da bai yahuda to a yi suru da ni da kai kada wanda ya ƙara zuwa na to in ka yadda kai to kai ka ƙwaro shi dama kuna sa hannu bai mabar wajen ba ba wai ta yi dawo ba shi ko tafiya ma ba zai yi ba duk sanda ka ji an yi wani sulhu da su to sulhun karya ne su a wajensu ba sulhu duk sanda aka yi sharaɗin cewa yanzu idan ka ji an ce ana yaƙi tsakanin waɗanda suke so da waɗanda ba sa so sai kai suna cewa a ai a dakata a kai abinan kayan tallafi mutane talakawa sun kaza ya kamata lalle a tsagaita wuta saboda akai tallafi akai kaza a kaza kaza to abinda ake nufi kawai a tsayi da wuta makaman mutanensu ya kare za su kai musu makamai shi ne ma'ana kawai idan suka tafi da mota goma to mota ɗaya ce ta abinci ta wani duk ta makamai ce su kara a bayancan kuma in suka ce kuma aikuna da majiyata da abin da zai kuma za a kawo muku tallafi to sun zo ne kawai su ga sirrinku ina kuke boyewa ne yaya ƙarfinku yaya kaza don su gaya wancan Allah ya ce karku yadda da ba yahudi ko mu zai fada kowane tsari zai zo muku da shi sai na umar ya ga wani dagaci ko hakimi daga cikin hakiminsa a maka ya ce ya zo aikin hajji ya ce wa kabaro a garin ya ce wani dattijo ne bai yahudu ya mutumin kirki ya ce shi kabawo garin ya ce shi na bawo garin ya ce saboda ai mutumin kirki su ka tafi mutumin da allah ya ce bai da kirki shi za ka ce yana da kirki ya ce koma yanki aikin ka koma ka je karɓi mulkin ka in ka yi wasa kafin ka dawo ya yi wani shaidanci a garin babu wani kirki da bai yahudu zai in dai ba musulunta ya ba musuluntan masu kun zula ma idanu in ba haka ba ta shakiyanci zai saboda haka kullum Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa sulhun ma za su iya nema a yi sulhu amma huduna ce kawai ɗan saurarawa ne na kafin su ƙara shiryawa kuma su faɗo muku duk randa suka gama shiryawa to kawai jin su sai dai ku je su a cikin gidan da jinku saboda haka kullum ku zama faɗake a kansu domin in sun nemi su yaudare ka Allah ce fa in hasbakallah to ya za su kuma in Allah ya riga ya tsare ka in Allah ya riga ya ishe ka ya tare ka akan duk abin da su shirya ba abin da ya same ka huwa zai ayyada ka Allah shine dama wanda ya karfafe ka bi nasari da taimakon sa wa bil mu'minina kuma ya karfafe ka da mu'minan da ya zaba ma suke taya ka wannan yaki wa allafa baina qulubihim Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya haɗa tsakanin zukatansu ba'adal ihin ba'dan da suna kwafar juna suna ƙin juna suna gaba da juna Allah tabaraka wata'ala ya haɗe zukatansu yau son juna suke da kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Madina mutumin ausu da kasaraj ba za su sha inuwa ɗaya ba ba za su sha inuwa ɗaya ba da wannan ya zo yanzu nan sai wannan ya fita ko kuma yaƙi mazalan yana nan sai yana nuna musu cewa ku tuna kaza ku tuna kaza amma koyaya shi ɗan sai ya ƙoƙari ko sun manta ya ɗan karci wani ya ce ko a tuna da a tuna da koya saboda za ka zauna ne kana kallon mutumin da ya taɓa kashe ma wa'ai kuma yanzu an ce ba komai to ko ka yadda ba komai din nan da yayi wata magana sai ka ji sai shi dan gama cewa wai holi yake ba magana kaza to sai ka ji dandanan ranka ya baci to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Allah yake cewa nan wa allafa bainal qulubi la un faqata ma fil ardi ma allafta bainal qulubi in duk zaka kashe kudin duniya ba zaka iya hada kansu amma Allah ya hada maka kansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito akan maganar wato Abdullahi dan Salul Ƙazafin da yawa na aisha da ya haɗa ƙazafin mazala sallallahu alaihi wasallama ya ce waye zai taimake ni da mutumin da yake cutata yake cutata har cutar ta kai yanzu yana cutar iyalina waye zai taimake ni akan mutumin nan abinda wani ya zabura daga ƙabilar ausu sai ce dukansu mutanen madina ne sunansu al'ansar a gidan sai zara takobe ce ya rasulullahi gaya mana shi kowaye kowaye muku zami ma maganarsa gaya mana shi in daga kabilar kazaraj yake yanzu nan za mu zubar da jininsa kowaye shi in kuma daga cikin mu yake kowaye ka nuna mana kaga ya faɗi kazaraj ya faɗi ya ce in ma daga cikin mu ne to amma wai don me ya fara faɗin me yasa ya fara faɗin eh sai wani miki ya ce wallahi baka isa ka hukunta ɗan ƙabilar ka zaraj ba sai dai mu hukunta abinmu da kanmu kai baka isa ka musu ya ce to a nuna mana shi kowa nan ba mu zubar da zai sai kuma abin zama kuma za a kaure da faɗa tsakanin manzala ce to abin magana abin magana abin magana shi kenan dan kada wancan abin ya ƙara motsawa kuma abin da manzala ya gina a nemi a rusa wasu sai manzala ya ce to na janye magana shi kenan abin shi to Allah ta baraka wata ala shi ya rarrashi su har suka zama wato masu son juna masu ƙaunar juna yadda yanzu in an taɓa ausu to kama an taɓa kazarazi in an taɓa kazarazi kuma fa ubansu ɗaya ‘yan ubanci ne kawai shaɗin ya amfani da wannan daman wato ya hura gaba tsakaninsu suna da wata rana da ake kiranta yomo bu'as wato ita ce ranar da suka yakin da ba su taɓa yi ba suka kashe junansu masu yawa wanda wannan ya sa su kansu da tijen ya fara suka fara ganin cewa ya kamata ba abin nan a kawo ƙarshen shi to abu bai tabbata ba sai da manzala ya zo kamar yadda wannan aya take cewa wa allafa bainal qulubi Allah shine ya hada ya tara tsakanin zukatansu lau an fakata mafil jami'an da za ka bada ka ciyar da abin da ke duniya baki ɗaya ma'allabta ba za ka iya haɗa kan mutanen nan ba saboda irin gabar da ke zuciyarsu amma walakin lallaha allafa bai na kun amma yau gashi allah tabaraka wata'ala ya haɗa su wuri ɗaya suna zaune suna sallah tare suna ibada tare suna tafiya yaƙi tare maƙiyinsu maƙiyinsu ne ga baki ɗaya masoyinsu masoyinsu ne ga baki ɗaya sai ya koma maimakon da gaba suke yi to yanzu sai suka koma musabaka a cikin aikin alheri idan aka je wani daga kabila ausu ya yi wani abu na alheri na gudunmawa ga wadannan musulunci to su kuma kazarja hankalinsa ya tashi lalle sai su ma sun yi wani abu na bajinta da zai wato nuna musu alkhairi da sauransu duk da sai sun yi wannan to kaga sai zama da maimakon da suna musabaka ne akan shedanci yanzu musabaka suke kawai kan alheri eh wa fi zalika falyatanafasul mutanafisuna kullun kabila haka suke dama Allah tabaraka wa ta'ala ce wa qul lahfidu ba'dukum li ba'din adu haka mutum bai zama lami lafiya eh idan mutum ya rasa maki sai cikin sai ya rabu biyu wani bangare yana kin bangare ɗaya a jikin shi shi da kansa sai ya dinga kin juna kin kansa su dinga rigima da zuciyar shi akan yayi wani abu ko yayi wani abu to haka ɗabi'a take sai dai ba a so abin ya yi tasiri ko ya fito cikin aiki idan shi ɗan ma ya raya ma wani abu akan ɗan uwanka ka yi ta awizi kawai amma ku koma munafasa ta alheri lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo madina mutanen kuba suka tare shi saboda kuba ita ce unguwa ta farko kafin ka shiga madina to duk kuma a madina ba masauki ba gida ba a san ina ne za a zauna ba to shi yasa duk wanda ya hijira da ya zo Quba sai ya zauna kafin a san ina za a a Madina duk wanda ya zo Quba sai ya zauna su kuma mutanen Quba suka tsaya da hidima ga baki da ba su masauki da ba su abinci da ba su ruwa to ana haka har manzala ya ƙara su kuma shi ma manzala ya dan kwana biyu ya huta sannan aka sa ranar shiga Madina har nan ne mutanen Madina suke cewa Rasulullahi bai kamata ka shigo madina kamar yadda kowa yake shigawa ba mun shirya biki na tare za mu daga tutoci kuma mu yi yabanka mu yi waƙenka don taronka ya rasulallah in ka yi izini a haka mazala ce babu laifi saboda mazala ya zo ku bane kawai tafiya sallala su biyu kawai raƙumai guda biyu amma suka zuto bai kamata ka shiga madina haka ba ya rasulallah muna son mu shirya tare ya ce to babu laifi to ashe duk abin nan da ake yi tsakanin mutanen ƙuba da wani ƙauye da ke kusa da ƙuban kafin ka shiga madina akwai artabu akwai kallon kallo to kuma duk sun musulunta to yanzu kowa yana nufin ya zama maɗaukaki akan wani to Allah ya yi wa waɗannan ta goma shi manzo Allah ya sauka ungosu a ƙauyensu kuma su ne masu manzo Allah aka yi ta kaza ka saboda haka waɗannan ko sun zo sai su zama a rarrabe to shi kuma zalar sarasa da mutanen maka ba su san wannan magana ba amma akwai wata yan zungurar juna a ƙarƙashin ƙasa wacce ba a sani ba to allah cikin hikimarsa sai wani daga cikin mutanen madina wanda shi ba ɗan wannan unguwannin guda biyu yake ba sai ce ya rasula a wani abu yana faruwa fa ya ce me ya ce nan inda ka sauka kaji kaji kaji tsakaninsu da wani gari ga yanar wani kawai wata unguwa ga ta nan gabanmu wato akwai tashajiri tsakaninsu akwai mushajara tsakaninsu to yanzu kullum gori suke wa yancan gwalo suke wa yancan cewa a musulunci ma sun wuce ga musulunci ma zo sun wuce su kaza kaza kaza ya kamata ya rasu ka yi wani abu da za su ji daɗi sai mazala ya ce to babu laifi in allah ya da za a yi to shi ne mazala da ya fito daga ƙuba sai da aka zo ungosu maimakon a shiga madina sai manzala ya ce to lokacin juma'a yayi a tsaya a juma'a to sai aka yi juma'a ta farko su kuma a ungosu nan ne manzala ya tsaya a gaban musulmi tsayawa ta farko ya yi hudu ba aka yi sallah a nitse ba a tsoron kowa to su kuma suka samu wanda to shi kenan kuma sai kallon kallon cewa mu ma mun samu kuma kun samu to da wannan a cikin sirri sai aka kashe mafitinan wani ma bai gane ba e an zauna a kuwa an kwana biyu su kuma an zo nan an musallar juma'a manzala ya juma'a ta farko kafin ya shiga madina bayan ya baro masaukinsa daga kufa juma'a ta same shi a nan shi ke manzala ya ce to a tsaya nan a juma'a aka yi juma'a sannan kuma aka tashi aka shiga madina innahu azizun haqiqa Allah mabuwaye ne ai galibu mai rinjaye ne ala amri absalamarinsa kuma hakimin gwani la yakulu shay'in an hikimati babu abin da yake fita daga tsarin hikima Allah tabaaraka wa ta'ala
ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah wa man ittaba'aka minal mu'minin ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya kai wannan annabi wato ka kwantar da hankalinka Allah ya ishe ka Allah da ya turo ka Allah da ya aiko ka ya ishe ka ya tsaya ma ba kuma mai iya taba ka ba mai iya rinjaye a kanka in duk duniya an rabu da kai to Allah ya ishe ka ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah ya kai wannan annabi Allah ya ishe ka Allah tabaraka wa ta'ala ya wa duniya rarauka cewa in duk illa tansaru faqad nasarahullah in duk ma ba a yadda da shi ba a taimake shi ba to Allah ya taimake shi in duk an ja da baya kowa an yi wani shiri a kansa to shi hasbukallah Allah ya ishe ka kowa ma ya tafi eh Allah ya shi shi in duk ba a yadda da kai ba Allah ya ce to ni na yadda da kai eh wa kafa billahi shahida muhammadur rasulullah yace ni ai na ishe ka in zama shaidar ka duk ma ka yadda cewa kai annabi ni da na aiko ka na yadda ni na aiko ka sai me saboda haka babu wata damuwa tare da kai ya rasulullah Allah ka ya ishe ka kaga malamai suka ce wannan yana daga cikin tsirayya tsakanin manzala sallallahu alaihi wasallama da annabi ibrahim shi annabi ibrahim shine yace hasbiyallah Allah ya ishe ni amma shi manzala Allah ne da kansa yace hasbukallah eh hasbukallah shi shi yace hasbiyallah lokacin da ake neman a taimake shi a tsaya masa a yace a ni na dogara da Allah kuma Allah na ya ishe ni da shi kuma zala sallallahu alaihi wasallam Allah ne da kansa ya ce ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah eh ubangijinka ya ishe ka sallallahu alaihi wasallam wa man ittaba'aka da waɗanda suka bi ka minal mu'mini daga mu'mini duk Allah ya ishe ku
يا أيها النبي أرد المؤمنين على الكتاب إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون
magana ta gaba shine kuma sai Allah tabaraka wata'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi harridil mu'minina alal qital ka zaburar da mu'minai ka kwadaitar da su akan ayyaki ka kwadaitar da mu'minai akan ayyaki kai musu wa'azi akan ayyaki ka gaya musu faralan yaki ka gaya musu darajar yin yaki shi yaki Allah tabaraka wata'ala ya ce kutuba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum Allah ya wajauta muku yin yaƙi ko da dai a ɗabi'a ta zuciya ɗan adam baya son yaƙi domin mutuwa ce a ciki shi ko ɗan adam baya son mutuwa manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa ɗan mumini baya son abu biyu abu biyu kuma yafi mai alheri yace mumini baya son talauci yace kuma talauci yafi saukin hisabi eh mai kuɗin nan an je to sai an dinga tambaya ina ya samu kuma ya aka ya kashe shi zai ji da kaya amma yana mumini yana da za a lahira yana ta saɓa riga saba komai a hannun shi ba sai wucewa ba in ka ji mutum ya sauka a iyafot tun sha biyar rana bai zo gida ba sai magaraba kaya ya zo da su yana ta ƙoƙarin ya za ya kubutar da kayan shi shi ya kubuta kayan su kubuta amma duk wanda ya da ba kaya kafin awa ɗaya ya kawo gida manzala ya ce mumini baya son talauci ya ce amma talauci ya fi saukin hisabi ya ce mumini baya son mutuwa amma mutuwa ta fi sauki ga mumini da mutum zai ga abin da Allah ya tanadar masa na kwanciyar hankali da ni'ima da jin daɗi ba zai dai ƙara awa ɗaya a duniya ba amma mumini baya so to shi sa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa azabar da mumini a kan yaƙi mutuwa a wajen yaƙi ba irin mutuwa ta gida ba ce shi ba mutuwa a wajen yaƙi wato inda allah ya rubuta mutum shahada ɗin to a san da aka je kashe shi kafin makamin ya fada a jikinsa ake zara ran ko zafin tsaron ba zai ji ba kuma daga nan kai tsaye aljanna yake wucewa baya tsayawa wani manzala wani sahabi ya gaya manzala da ya ji manzala ya yi wa'azi akan yaƙi manzala ya ce wallahi mutanen can duk wanda suka kashe a cikinku kuma niyyarsa yin yaƙi saboda Allah manzala ya ce wallahi daga nan aljanna kawai zai wuce wani saurayi ya ce ya rasuwa yanzu abin da ya rage min in shiga aljanna wa'ancan kawai su kashe ni manzala ya ce iya ya ce to an gama yana da yan dabilai a hannunsa yana ce kawai sai ya jifa da su ya shiga ya kama yakin ha'a kashe shi to kaga mazala yana nuna cewa daga nan aljanna kawai ake wucewa daga nan aljanna kuma aljanna nan wato Allah ya yi bayani irin ni'imar da ke ciki to shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa mazala harridil mu'minina ka zaburar da muminai ka kwadaitar da muminai ka nuna musu darajar yin yaƙi kuma sannan shi yaƙin nan ba maganar ma mutuwa ba duk sanda ka ga ana wani jin daɗi ana wata nishaɗi ana kwanciyar hankali ana hudda da iyali ana haihuwa to wasu ne suka mutu don a yi haka sannan aka samu dama haka bayan da za a yi a duniya ku zauna lafiya wasu ba su ba da ransu ba saboda ku zauna lafiya duk inda kaga an zauna lafiya magabatanku ne suka yadda su ba da ransu saboda ku ku zauna lafiya in ba su yadda sun ba da ransu ba to sai dai ku rayu a bayi sai dai ku rayu rayuwar kaskanci amma duk yau wani masu iya magana suka ce duk sanda kaga an yi wata kwalliya an sa wasu kaya masu kyau wanda da ba masu kyau aka saka ba ko da wanda ba su kai wannan ba to tsakanin wancan makaskantin kayan da wannan masu kyan sai da aka yi tsirara tsakiya a haka ne ko sanda aka tuba waccan kafin a sa wannan sai da tsire ce dan bayyana to duk inda ka gani ima sai da wani kaskanci ya gabata sannan aka samu wadannan ni'ima amma ba ta zuwa haka nan kawai wato da sahabbai sun tsorata da musulunci nan bai yiwu ba da ba su ba da ransu ba da ba mu samu addinin nan ba to ransu suka bada ransu suka bada shi yasa ba arziki aka bar musulunci mutuwa ba a tsoranta mutuwa sha'awarta ake yi mutuwa ɗaukinta ake yi ina da yaƙi kawai ina da yaƙi ka duba da manzala sallallahu alaihi wasallam shekara goma kacal a madina shi da kansa ya fita sau 27 sau 27 an tura tawaga ta fita tawaga ta fita ita kuma sau 40 kaga in ka hada ga 27 ga 40 67 a cikin shekara goma akai wannan yaƙin kaga kusan babu watan da ba a fita yaƙi ba babu watan da ba a fita yaƙi ba kuma inda an fita ko ɗaya a kaso dole inda an fita to ɗaya ko ya mutu aƙalla ya ƙoƙin da za a fita a ce ba a kaso kowa ba su da yawa ba su da yawa za a iya zuwa kaji an ce ai ba a komai ba an ji an same su ma sun gudu an dawo to za a lissafa da wannan fitattun da dai an riga an fita ɗin amma ba a yi yaƙin kamar irin su gazuwatar sauri kaga an tafi an je aka same su da suka hangi tawaga musulmai suka runtuma a guje suka bar kayayyakin su dama sun tafi fataucin gari ne buhunan gari shikenan sai aka ambace yakin ma da gazwata sauyi yakin gari wanda aka samu buhunan gari kawai aka dada su ba wanda aka taba to ana samun irin waɗannan amma ba su da yawa mafi yawancinsu wato sai da aka buga in buga kuma sai da wato aka samu shahidai a ciki so da aka shi sa Allah tabaraka wataala ya ce haridul mu'minina a kwadaitar da mu'mini akan ayyaki domin shine zai jawo muku izza shine zai jawo muku girma da daukaka a wancan lokacin da ake wannan yakin in an ce balarabe to yanda ake ganin shi a duniya kamar yanzu ne a ce ba america kaga yanzu ba america ko ganin shi kuka yi a garin ku kwa rufe shi da duka kun san dai in kun doke shi abinda zai biyo baya sai an zo har ƙauyen ku an bincike ina wa'inda suka yi duka to da haka larabawa suke saboda ɗaukaka ta addinin musulunci sun yadda akan mutuncinsu babu abin da ba za su yi ba to duk wannan umarni na Allah da ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haridul mu'minina alal qital Allah ya ce in yakun minkum 20 sabiruna kai idan da akwai mutum 20 a cikin ku jajirtattu tsayayyu masu juriya da haƙuri ya galibu mai a taini za su iya faɗa da mutum 200 kowa ya da mutum goma kowane mutum ɗaya da mutum goma mutum ashirin suna faɗa da mutum 200 kaga kowane ɗaya zai faɗa da mutum goma aƙalla ɗaya rarrabawa aka yi to in ku an samu jarumi ɗaya shi kaɗai sai ya faɗa da ɗari in an samu jarumi ɗaya shi kaɗai sai ya faɗa da ɗari to a sanda wannan ayar take Allah ya ce wa in yakun minkum mi'atun in kuma ku ɗari ne ya galibu alfan za ku rinjaye dubu amma sharaɗin sabiratun sai masu juriya da jajircewa idan akwai juriya da jajircewa to ku ɗari za ku iya faɗa da mutum dubu minan lazina kafaru daga waɗanda suka kafirce bai annan don cewa su ƙon mutane layar ƙahuna ba sa fahimta ba sa ganewa wannan a wannan lokaci duk musulmin da suke su ashirin suka haɗu da mutum ɗari biyu ɗaya ya gudu to ya aikata babban zunubi ya aikata kaba'ira haramun ne in dai su ɗari biyu ne kuma ko ashirin to haramun ne a gudu to mutanen da aka yi musu wannan tirenin ɗin a farkon musulunci ai ba wani abu ne don su ƙara zama jajirtattu ba gudu ba ja da ba su ƙara zama jajirtattu ba gudu ba ja da ba an mutumin da ai ko yanzu abinda ake turawa suke yi kenan wanda suke da yana kaji ana ce musu commodores ai dama in har kai ɗaya kai faɗa da mutum ɗaya ai mace ma ai haka za ta a'a special force ma'ana ma wa'annan an tanje su ne na musamman duk mutum ɗaya a cikinsu zai iya faɗa da mutum goma a lokaci ɗaya to in ka tanadi mutanenka a haka to akwai rinjin da aka yi tsoronta duk mutum ɗaya zai iya faɗa da mutum goma kowane mutum ɗaya to tanadin da aka yi a farko kenan kuma a haka ake yakin a haka ake yakin shi yasa a badar su 313 suka yi faɗa da dubu ba magana cewa ba mu kai ba ko yawan bai isa ba kawai a ba wani to in mutum ya guda irin wannan yanayin to ya yi kabira ya yi tawalli yau mazaf gudu daga wurin yaƙi babbar kabira ce kamar yadda ayat baya cewa zalikitin lazina kafaru zafan falatuwa luhmul adabar kar ku juya musu ba kada wanda ya gudu na'am
الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم, منكم ألف يغلبوا ألفين يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين Allah tabaraka wa ta'ala ya ce alala kafafa Allahu anku sai aka yi nusar waccan aya ba wai a jere suka zo ba daga faɗin waccan aka faɗi wannan a waccan sai ta ɗauki lokaci ta yi nata aikin sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo wata ayar kuma wani hukuncin ƙa'ida ce ta Allah ya kawo wani hukunci a lokacin da ya fi dacewa in wannan yanayin ya wuce to kuma sai a kawo wani hukunci to lokacin da aka ga musulmai kuma sun yi yawa kuma yanzu banda special force din ma za a iya normal forces wanda su kodaushe ba wai sai abubuwa irin muhimmai irin waɗannan ba domin zala sallallahu alaihi wasallama akwai lokacin da zai tashi a tafi yakin sunkuru ba yaƙi na a fito ga da ga wa'annan ga wa'annan ba a'a a sami mutum biyu ko uku ko hudu ko biyar manzala ce ku tafi wuri kaza gari kaza ku je ku aiki iri kaza to wa'annan sojojin ai special force ne kamar yadda abdullahi bin jashin ya faɗa cewa manzala sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa cewa gobe in ka fito sallar asuba ka fito da shirin tafiya zan aike ka wani waje ya ce to ya je kuwa gida ya kintsa duk kayan kayan tafiyar sai ya shirya na tafita yaƙi ya fita ya ce ana gama sallah kuwa sai ne maza na fita ta kofar da mazala daga nan zai shiga gida ina jiran ya zo ya same ni ana ya ce ina zuwa wajen sai na ga wasu kuma mutum tara wasu mutum takwas ne ya tara wasu ashe duk an gaya musu abin da aka gaya mu kuma ba wanda mazala ya ce kai da wani kowa shi kaɗai a gida shirin da ya shi kaɗai zai fita kowa gaya mai da shirin da ya fito a shi kaɗai za a tura to kuma sai ya ga hasin zama sutara ba to kaga wannan special force ne wanda za a tura su sai lokacin da za a kashe ka abdul ashrafi su su biyar manzo Allah ya tura da daddare kuma in ka karanta tarihin wato fadin unguwar kamar daga nan rijiyar lemo ne a aike ku na iba ko yan kaba unguwanni ne wajen guda bakwai daga inda aka abdul ashrafi yake zuwa unguwar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da daddare manzala ya ce bayan an gama sallar isha kafa ta ɗauke suka zo manzala sallallahu alaihi wasallam ya ba su wannan assignment din yace su tafi suka je har kusan tsakiyar dare kafin alfijir ya hudo suka je suka gama wannan assignment suka ce yana daga abin da ya kayatar da su suna dawowa unguwar da manzala yake a Madina suna zuwa kofar manzala suka tada shi a tsaye bai shiga cikin gida bai na jiransu to kaga ai wannan ba karamar maimakon su yi sallama ko su kwankwasa ko sai gobe a ashe kamar tare da shi aka tafi suna zuwa suka same shi kuma dukkansu sun dawo sun kuma gama aikin da aka ba su yaya aka yi suka ciyar sulai an kammala an gama komai to kufa ba wanda ya samu ba wanda aka taba suka ce ba wanda aka taba amma wani saboda katanga ya tsallako ya samu karewa a kafa saboda yanayin hakan tilar da kafa kare ya tako aka zo aka wani manzala salatu manzala ya kama kafa ya mai addu'a nan take ta warke nan take ta warke ya musu addu'a ya ce kowa ya tafi gida ya kwanta to kaga duk waɗannan special force ne a lokacin ayyuka na musamman manzala zai tura su a lokacin da aka binne aka soke kubaibu bayan an kashe shi mutanen maka sun kashe shi manzala sallallahu alaihi wasallam ya tura irin wannan special force din cewa an kashe shi kuma an tsire shi an rataye shi a cikin itace shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mutum biyu yace su je su dauko shi su je su dauko gawa su taho da ita to suka taho kuma saboda haka da suka zo su biyu sai ɗayan yake cewa to kaga da daddare dama suka dinga ya da zango sai da duhu ne sai ce to kaga ga can a kafe amma ba na zaton shi ɗaya ne a wajen ina kyauta zaton wato akwai laɓiya don la'alla za a sa a zo a cire shi saboda haka kai tsaya daga nan ni kuma zan je in ciro shi idan wani abu ya faru sun taso to sai ka taso shi kenan sai mu haɗu mu kwace shi gaban gida shi to shi kenan to shi kenan ku sai ya je ya hau saman itacen ya kwanto shi to sai da ya makana wajen kwanto shi ashe wajen ku duk an laɓe da sojoji a wajen sai ku aka taso masa wuf ya ɗauko gawar ya ɗora ta kan doki aka kewaye su kuma shi wancan ya taso shi ma ya taso su kuma aka taso a kansu aka yi ta dawurwura a wajen aka yi ta dawurwura a wajen gawar ta suɓuce ta faɗi gawar ta suɓuce ta faɗi ya duko ya ɗauke ta ba za ta ɗauku ba saboda haka sai ya fita a guje to fitar da ya a guje suka bi shi shi kuma wannan sai ya taho ya ɗau gawar shi kuma ya zo ya duba ya duba ya duba ya duba bai ga gawar nan ba bayan ya ga faɗowar ta to shi wancan sai suka yi bata tudun bata gangare ya yi nisa ya tsere wa waɗannan ba su iya kama shi ba shi kuma wannan ya ga bai gagawa ba saboda haka shi ma sai ya dawo kuma ɗan uwan shi bai dawo ba saboda haka sai ya tafi ya san dai ƙarshe la'alla gida ya nufa in kuma sun kashe shi a hanya to shi kenan to shi ne har ya biyo wani ƙauye suka ɗan sauke shi shi ma sai ya ce ai duk ƴan uwan ɗayan ne da ya ga galala ya make ɗaya ya ɗauki raƙuminsu kuma ya gudu to su sun gane shi shi ne bai gane su sun san shi shi ne bai san su ashe musulmai ne shi kuma sai yake kafirai ne shi ne suka biyo shi har gida suka zo suka gaya mazala cewa ai dan uwanmu ya kashe mazala ya ce ai kuskure bai san dan uwanku bane amma diyar a kaina take ni zan biya diyar in ji mazala sallallahu alaihi wasallam shi kuma wancan ya zo ya ce to ya rasu ni kaji kaji manzala ya ce ai yana faduwa mala'iku suka ɗauke shi ya ce ai baya da kabari a duniya daga nan kawai an tabi da shi aljanna ya ce ai yana saɓacewa daga hannunka bai kai ƙasa ba ya ce mala'iku ne suka ɗauke shi ya ce wucewa kawai aka yi da shi to yanzu wani shi ma wancan ba su kama shi shi ma wannan ba su kama shi to kaga duk irin wannan ana tare da wasu special force ne a kai wanda za a tura su su je su yi irin wannan aikin Allah ya saka musu dadi to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yanzu Allah ya sauƙaƙa akan wancan hukunci ai kafafallahu ankum Allah ya sauƙaƙa ga barinku wa alima Allah ya san annafikum du'afan a cikin ku akwai raunana wa'anda ba za su iya wancan aikin ba to kada ya hukuncin ya zama bai ɗaya irin wancan cewa kowa da kowa zai iya faɗa da mutum goma ba kowa zai iya haka ba to Allah ya ce tunda na fahimci akwai raunana wanda ba za su iya wancan ba su ba a yi musu wannan tirenin ɗin ba to bari a canja hukuncin yanzu magana ɗaya ya faɗa da mutum biyu a gada su wa'incin jaruman ɗaya ya faɗa da mutum goma ne amma yanzu an sauƙaƙe da jaruman da wanda ba jaruman ba ba za ka yi laifi ba idan sun fi mutum biyu ka gudu amma dai mutum ɗaya kana musulmi kowane irin rauni ne da kai to a ce biyu sun koro ka to ka yi laifi mutum biyu su koro ka kai daya kana musulmi to kayi laifi wanda ka tsaya a ce kashe ka suka amma ba haramun ne mutum biyu su tarawa musulmi daya shi ko ya gudu shi sa Allah tabaraka wa ta'ala sai ce fa in yakum minkum mi'atun sabiratun in an samu ɗari daga cikin ku jajirtattu tsayayyu to ya galibu mai atene za su iya fada da mutum 200 kuma su yi nasara a kansu 100 ta fada da 200 kakwa da 100 ce take fada da dubu wanye kun alfun in kuma akwai mutum dubu a cikinku irin wa'ancin sabirin masu haƙurin nan to ya galibu alfai ne dubu za su iya rinjaye dubu biyu bi izinin lahi da izinin allah ai bi irati da iradarsa wallahu allah ma'asabirina yana tare da masu juriya da haƙuri a wajen yaƙi wanda zal'aya ta gaba ta sauka ne lamma aka zulfi da lokacin da suka karɓi fansa min asirabarin daga wanda aka kama a badar makar an cima lokacin? subhanallah to ai kamar yadda muka fara ko ya rasulullah wallahi sai ne kamar yadda muka fara amin amin kuwa waye lokacin ya mamaye